shi yasa waɗanda suke sa fasoshi na larabawa a gidajensu don zimmar suna son su koyi larabci wannan ba zai sa su iya ba sai in ka koyi larabci a makaranta to ka iya ganin wani program ɗaya ko biyu da zai taimaka larabcin ka ya ƙara kyau a wannan tashoshin amma in dama baka iya ba to shirme kawai zaka je ka gani ka bude Egypt a cikin awa 24 da za a yi da wuya a yi larabci mai tsafta na awa daya a cikin labarai duk sauran shirme ne da wasan kwaikwayo da sakiyanci da komai da da fitsara da rashin mutunci duk a ciki kuma larabci na kan titi kawai wanda ba kowa ma na iya shi ba sai ya je makaranta ya zauna ba wannan ba zai samu sai iya larabci ba ko shi kujiya ka kalla ba zai sa ka iya larabci ba su ma larabcin su mai tsafta wanda ake a cikin waɗansu shirye-shirye ne marasa yawa ko a labarai ko a hudubar juma'a ko a wani abu daban cikin waɗansu program son nu haka amma sauran larabcin kowa yadda kowa ke a kan titi haka ake da sauransu to amma idan mutum ya iya shi a makaranta to sai a hankali sai ka koyi wancan ko da yake shi wannan na kan titi dan ka iya na makaranta yanzu nan ciki duk wanda ya koye ka larabci ana idan ana yin wancan bayani sai yau da gobe ko zama tare da masu irin wannan larabcin ko zama a kasar su sai sace ka kama ta sassu kuma inda yake da matsala shine dan ka iya na wata kasa ba lalle ne ka iya na wata kasa ba idan mutum ya iya larabci da kan titi irin na Saudiya lahaja darijiya ba lalle bane ya iya na Misra dan ya iya na Misra ba lalle bane ya iya na Saudiya zai masa sauki kam idan ya tashi koya ko ya rika jin waɗansu ababai idan an yi zance na minti biyar ya fahimci minti biyu aka ce uku bai fahimta ba zai iya yiwa ai haka idan ka kama ta sauransu amma dai saboda yadda larabcin ya lalace kowace ƙasa tana yin nata kowace ƙasa ɗabi'ar yadda ta karya kalmomin ta lalata su daban yake da na kowace ƙasa shi yasa kowace ƙasa sai zanto kamar yaren ta take mai zaman kanta a yanzu kana tafiya da ɗan kwaro zai ce halak ma'ana daidai yake da kaifa haluka ce halak ce halak ka ɗin ta zama ca ce halak a gani me za ka fahimci mai ce in ba ka abin amma kuma abu wani larabci ya maka to bismillah wala
كان عرب الجاهلية فريقين وأهل بادية وهم كفرة أما العرب فكانوا يعيشون في بيوت مدنية مستقرة ويعملون في التجارة وبعض الزراعة والصناعة ويأتون حياة حياة استقرار في المدن والقرى ومن أولئك العرب سكان مدن الحجاز حجاز ومكة ويثرب والصالح وسكان مدن اليمن وصنعاء وكثيرون من ضحايا مملكة المنابرة والحيرة ومملكة القساسنة في الشام.
ممتاز. wato abu na uku kenan abu na farko da da ya magana ya yi magana akan asalin sulala na larabawa yaran su din ko ba haka ba al'umma ce al'umma ta asamiya sannan ya zo ya magana ta akan albi'a aljografiya wurin zaman su muka yi magana wurin zama ne wanda yake da karancin ruwan sama da ɗabi'a kaza da ɗabi'a kaza to yau kuma zai magana kan alhayatul arab al-ijtima'iyya rayuwar larabawa ta zamantakewar su zaman tare ya yanayin zaman taren su suke shin mutane ne waɗanda suke mazauna karkara da rigage da ƙauyuka ko kuma mutane ne waɗanda sun fi zama a birane sannan yaya zamantakewarsu take a juna shine abin da zai karanta ya wal akhlaqiyya da kuma rayuwarsu ta fuskar ɗabi'o'i ko halayya sai ce kana arabul jahiliyyati fariqain larabawan jahiliya kashi biyu ne ahlul hadari akwai mazauna birni yan birni wa kanu qilla wannan su suka fi zama yan kaɗan cikin larabawa wa ahlul badiya da mazauna ƙauye ko karkara wahumul kasra su suka fi yawa cikin larabawa to kaga wannan kaɗai zai baka hoton wato larabawa a da idan aka ce maka shin asalinsu mafiya yawansu yan birni ne ko yan ƙauye ne sai ka ce ne yan ƙauye ne to ko tun da kuwa mafiya yawansu yan ƙauye ne lalle ubangiji ta'ala ya bambanta mazauna ƙauye da mazauna birni ta hanyar tunani da hangen nesa da ɗabi'a da yanayi an fahimta ko shi yasa ko annabawa ba a turo yan ƙauye ba duk sai aka turo su daga cikin yan birni an gane ko dukkan annabawa suna daga cikin ahalin qura kamar yadda nassan alqur'ani ya nuna kun fahimta da kyau kuma shi yasa a cikin qur'ani sai aka ba da hoton galibin mazauna ƙauye ko karkara su suka fi bijirewa abinda manzo ya zo da shi saboda me saboda manzo na birni su suna karkara suna ganin ɗabi'ar yadda karkara suke haka suke so wahayin ya sauka in ba haka ba to ba su yadda ba shi yasa Allah ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya alamu sannan kuma suna nesa da inda ilimi yake wannan min haisul ghalib kenan a galibi haka ya fi faruwa amma ta iya ka samu ga wani cikin birni kuma cikakken jahili ba gidaje ga wani a ƙauye kuma ya yi fice ya zama malami amma min haisul galibiya wal aksariya yan birni masu ilimi ne mazauna karkara kuma jahilai ne wannan shi yafi yawa a cikin kowane mutum goma cikin yan birni kila ka samu akwai masu ilimi su suka fi yawa cikin kowane mutum goma cikin mazauna karkara ka samu marasa shi suka fi yawa amma nan baya hana a samu a samu ɗaiɗaiku ga wani cikin birni bai san komai ba jahili ne ko gidaje ne ga wani kuma a ƙauye ya waye ina fata an fahimta sannan kuma ko da ɗan birni ya samu wata miza daban-daban sai ka samu ɗan ƙauye kuma shi ma yana da wata miza tashi daban wadda shi ta shafa mutumin birni baya da ita a cikin ƙauye duk da yake akwai za ka samu akwai kaushin magana wani lokaci da rashin ladabin magana da waɗansu abubuwa haka saboda zama na karkara to amma kuma sai ka samu a cikin zamantakewa akwai taimakekeniya da juna irin wadda babu ita a birni a birni kowa na zaman kansa ne kai da makwacinka sai ku yi sati sai ku yi wata ba wanda ya ga wani ko ba wanda zai tambaye wani dan mai ban gaishe ba a ƙauye haka ba za ta yi ba ana gari guda akwai taimakekeniya da juna a birni sai ka yi ta ihu a gidanka yan fashi sun zo su yi maka ta'addanci ba wanda zai fito amma a ƙauye ku da kayan raki na nesa masu ya fara kawo maka ɗauki akwai annajda ina fata mu fahimta to waɗannan ababai duk za su baka hoton yadda larabawan suke kafin zuwan alkur'ani da kuma yaya suka zama bayan zuwan alkur'ani sai ka gane tasirin alkur'ani wajen kawo canji a cikin al'umma baka da wata abin da zaka ɗauka wani sinadarin da zaka kawo canji cikin bil'adama sama da alkur'ani za mu karanta ku ta ganin rayuwarsu da ijtima'iyya ku ga yadda alkur'ani kuma ya zo sake mata fasali aka canza set of ɗinta أهل البادية وهم الكثرة أما الحضر أما برني فكانوا يعيشون في بيوت مبنية متكررة أبرني سوما ينبرني أنتو sun kasance suna zama ne a cikin gidaje mabaniya ginannu mustakarra tabbatattun gidaje wanda an gina an gina in za a yi kaura ba za a yi cire gidan a tabbata shi ba wa ya'maluna fi tijara sukan yi kasuwanci wa ba'd zira'a da kuma kaɗan ɗin suna yin noma wa sina'a da kuma sana'o'i na hannu wa ya hayauna hayatu tikirarin fil mudini wal qura suna rayuwa rayuwa ta zama a cikin manyan birane al mudin jam'i na madina al qura jam'i na qarya galibi al madina takan kasance ta fi girma sama da al qarya wa min ulaika al hadar yana daga cikin irin waɗannan yan birni din sukkanu mudun al hijaz mazauna biranen hijaz kamar ina makka wa yasrib wa ta'if yasrib suna ne na madina daga cikin sunayenta a lokacin jahiliya amma an canja mata bayan zuwa musulunci ta zama ita ce almadina bayan zuwa musulunci ina fata mun fahimta da haka a cikin alqur'ani Allah ya ambaci madina a wajen ba da labari da sunan madina bai ambace ta da yasrib ba sai wajen hikaito magana da munafukai suka faɗa وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما ود الله وإذا قال يا أهل يثرب لا مقام لكم طائفة منهم منافقين كذا سكت يا أهل يثرب وتدعي إزجلي أما أصل المدينة ألا يا أم بسيطة ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم ده الله تاشي بعد الأخبار أما كان أهرش المنافقين أكي كلاتا بسنا يثرب ko ka ce mata madina ko ka ce mata taiba ko ka ce mata taba dan cikin hadisin bukhari sunanta ya zo da suna taiba sunanta ya zo da suna taba da manzo Allah ya ce umirtu bi qaryatin ta'kulu al-qura an umarce ni in hijira zuwa ga wata alƙaryar da za ta cinye sauran alƙaryu wa hiya taba ita ce birnin taba wato suna ne cikin sunayen madina والطائف da garin Ta'if wa sukkanu mudun Yaman da mazauna biranen kasar Yaman ka Sana'a kamar birnin Sana'a wa kasiruna min ra'aya mamlakatil munazira haka da yawa daga cikin talakawan da suke bin mulki na manazira manazira gida ne na sarauta fil hira a garin hira wa mamlakatil gasasina da kuma mazauna fadin mulki na gasasina fi sham a garin shi a cikin kasar sham ina jin mun yi magana akan algasasuna da kuma almanazira a darasin da ya wuce wato galibin su dai mazauna birni ne in kuma birnin ne biranen sanannu ne kindigaggu ne gashi nan wato ainihin makka madina ta'if su suka fi shahara daga nan sai a yaman sana'a da sauransu shikenan sai wajen gasa suna sai wajen hira gasa suna suna kan tsakanin daular kasashen larabawa kafin ka fita zuwa kasar daular farisawa kenan mutanen fasha inda gasa suna gasa suna suna kan iyaka tsakanin larabawa da daular rumawa can kasar can kenan amma mutanen hira su ne ke kan iyaka ka bar kasar larabawa kafin ka shiga kasar mutanen fasha su ne dan yan biranen su suke da daga gun birane ne bayan wannan duk sauran yan mazauna karkara ne wa min ashari ومن أشهر ومن أشهر حرم الجاهلية سكان مكة وهم قريش وأحداثها وحبيبها وكانت خواتمهم التجارية آمنة مسلمة لأن الناس يحتاجون إلى خدمات قريش أثناء موسم الحج ولهذا ازدهرت تجارة قريش وقالت جهاليتان جاهليتان رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام
yake cewa wa min ashhari hadarin jahiliya yana daga mafiya shaharan yan birni a lokacin jahiliya su kano makka mazauna makka suna shiga cikin yan birni da suka shahara wahum quraish su ne quraishawa wa ahlafuha da sauran wanda suka kulla kawance da su alhil a cikin larabci shine kulla kawance ina zai zo yayi bayani nan gaba alhil kulla kawance ila zai zo ya bayani nan gaba daga cikin zamantakewar larabawa tun da kabilu ne daban-daban gidaje ne kuma daban-daban akan samu yawan yaƙi da juna sai wannan ta sa ƙaramar kabila wadda ba ta iya tattarewa kan ta faɗa in tana so ta zauna lafiya dole ta je ta kulla ƙawance da wata babbar kabila haka kuma mutum ɗaya wanda ya zo gari yana bako babu wanda ya san shi harkar zama ta kama shi in yana so ya zauna lafiya dole ya samu wata kabila ya je ya kulla kawance da ita yanayin kulla kawancen shine ya je wurin shugaban kabila ya shelanta kansa gare shi a garin nan ba da kowa amma na zaɓi in zama halif ɗinku aboki ga kabilar wato a kirga ni a matsayin ɗaya daga cikin 'ya'yan kabilar duk abin da ya shafi wannan kabila ya shafe ni abin da ya shafe ni ya shafe ka a irin wannan yanayi in ɗaya daga cikin yayan kabilar ya tsokano faɗa za a tare masa da kai za a tafi in kai ma ka tsokano su kuma za su zo su tare maka in ɗaya daga cikin su yayi kisan kai aka ce biya diya aka zo ana kawo karo karo na kuɗi kai ma za ka bayar in kai ma ka tsokano kuma za a za a biya maka ka zama halif din su kenan mutum ɗaya na iya kulla kawance da kabila wata karamar kabila na iya kulla kawance da babbar kabila to idan an mutum ɗaya wanda ya kulla wannan sai a ce masa halif halif an gane ko idan suna da yawa sai a ce ahlaf ina fata an fahimta ahlaf wato waɗanda suka kulla kawance shine yace quraish wa ahlafuhu su da sauran kabilun da suka kulla kawance da su wajen an yi zama na yarjejeniyar kare wa juna fada idan fada ya faru to ta iya yiwa ko mutum ya zanto a cikin kabilarsa shi dan rigima ne ya je nan ya jawo rigima a yi fada ya je nan ya jawo a tare masa ya je nan ya kisan kai a taru a biya diya gobe ya sake kisan kai a biya diya sai kabilar ta yi taro ta ce an kore ka daga yau kai ba dan kabilar ba ne saboda masifar ka ta yi yawa to a irin wannan yanayi dole mutum ya je samu wata kabila kuma ya je shiga ina fata an fahimta ya je ya kulla sabon kawance so kuma su baka sababbin sharuɗa wancan kabilar ka da aka haife ka take sun kore ka saboda yawan rigimar ka to aka samu irin waɗannan to irin waɗannan korarrun daga cikin kabilun su yawanci su ne suka hada suke hada gungu wanda ake kira as-sa'alik wanda har akwai waƙoƙinsu sun sha bamban da na sauran a cikin adabin larabci wato shi'ir sa'alik yan duniya da su sai da su wannan kila zai kawo su a nan gure irin su ta'abbata shar irin su shamfara duk wannan sa'alik ne irin su imrul kais duk shamfara duk waɗannan sa'alik ne wato yawancin su korarru ne a cikin kabilun su ko mutum da shi yayi fushi ya ce ya fita ko kuma yayi laifi kabila ta kore in gane ko wa ahlafuha wa abiduha da kuma bayin su yawanci su ne mazauna makka wa kanar qawafiluhum tijariyatu aminatan muhtarama wannan kan qawafil din su wato ayarin su na kasuwanci wannan ya kasance ta kasance amina aminta take dan larabawa gaba ɗaya suna girmama qurayshawa ba ta tsare wani gungu na yan kasuwan qurayshawa da suka tashi daga makka za su je yaman ko za su je sham in aka ce ƙurayshawa ne a ta kyale su wato yan dangi ne an riga an su ana girma ma saboda makwataka sun ɗakin Allah muhtarama ana girma masu qawafil jam'i ne na qafila idan an ce qafila wato gungun matafiya galibi yan kasuwa duk da a yau a larabci na yau sukan kira qafila ga dukkan wani gungu ayari na matafiya wanda tafiya ɗaya ta haɗa su za a samu qafila da awiya wato gungun matafiya domin yawon da'awa kafila tubbiya gungun matafiya gurub na likitoci da za su je karkara don taimaka mutanen ƙauye a kuma samun kafila tijariya jam'in sun sai zanto kawafil idan guda ɗaya ce kafila ina fatan kun fahimta akwai bambanci kafila ba lallai bane su zanto akan dawaki sa iya zantowa akan dawaki sa iya zantowa akan raƙuma sa iya zantowa a ƙasa amma idan an ce arrak dole su zanto mahaya ne mahaya raƙuma kuma ba ma dawaki kaɗai ba duk da cewa akan yalwata kalmar a yi amfani da arrakbu ana nufin mahayin doki amma galibi arrakbu jam'i ne na rakib rakib kuma wato shine mahayin raƙumi kenan dan shine kayan tafiya a lokacin su kama as-sahabu jam'i ne na sahib haka arrakbu jam'i ne na rakib wannan fa'al wannan fa'il wato mufradin ala wazni fa'il jam'in ala wazni fa'al as-sahabu صاحب الركب راكب والركب أسفل منكم كيف أنت؟ كم في لأن الناس يحتاجون إلى خدمات قريش mutane gaba ɗaya suna buƙatan hidima ga ƙurayshawa asna a mausim alhaji lokacin da aka zo aikin haji irin wanda ake a lokacin jahiliya to kaga in ma ayarinsu na 'yan kasuwa sun fita kun tare musu kun musu fashi da makami ai za ku zo aikin haji to gudun kar su zo aikin hajji su rama tun da kun zo garin su shi yasa duk inda suka tafi ba a yi musu ta'addanci wannan da shi qurayshawa suka tsira daga sauran larabawa wa li hadha zaharat tijaratu quraish da haka sai kasance kasuwancin qurayshawa yayi karfi izdaharat wato kasuwancin yayi fice ya yadu wa kana laha rihlatan tijariyatan suna da tafiyoyi guda biyu da suke yi na kasuwanci rihlatu shita'i ila yaman akwai tafiya da suke lokacin sanyin hunturu zuwa ga yaman wa rihlatu sayf ila sham akwai tafiya lokacin da ake tsananin rani wato zafi kenan zuwa kasar sham wannan shahararrun tafiya ce guda biyu da qurayshawa suke tafiya tun daga nan su tashi tafiya ce ta kusan wata daya amma ba sa samun yan fashin da za su tare su ko su musu ta'addanci dan ana girmama dakin ka'aba sai ce me wa amma ahlul badiya aw ahlul wabar fa kanat hayatuhum
وأهل أو أهل الوبر to anan bai kawo ba to wannan da ya ce wa kar zikir zalika fi qur'an al-karim wato ana nan san tafiyar can guda biyu cikin li ilafi quraish ilafi murihlat ash-shita'i was-sayf mhm
فكانت حياتهم حياة الحال وراء منابت الشعب
اه منابت العشب نعم لأنهم يعيشون على ما تنتجه أنعامهم على ما تنتجه على ما تنتجه أنعامهم فيأكلون من لحومها ومما تخرجه بروجها ويلبسون من أصواتها وأشعارها وأوبارها امم وكانوا يحتقرون الصناعة ويتعصبون القبيلة ظالمة أو مظلومة
wato daga nan sai ahlul badiya au ahlul wabar ko kuma ahlul wabar alwabar shine gashin dabbobi akwai waɗanda suke sukan yi gida ko bukkoki ne da suke zama a ciki da gashin dabbobi shi za a ake kiran su ahalul wabari su ne dai kuma ahalul badiya mazauna karkara kenan wanda su ba gidaje suke ginawa ba ginannu irin na birni akan yi ɗaki ko rumfa ko bukka ko a yi ta da tamfol ko a yi ta da gashin dabbobi ko da wani bargo idan an ga dama yau da an tashi shi kenan sai a nannaɗe kayan a ɗora a bayan raƙumi a cire sandunan a ɗora a bayan raƙumi an ba gida bane gidan ne dama tafi da gidanka kenan su suke koyi to waɗannan fakanar hayatuhum hayata tarhalin wato rayuwarsu rayuwa ce ta kai kawo ta tafiye tafiye shi ne tarhal wara a manabikul ushubi kawai suna bibitar mafitar ciyayi ina ciyawa take kawai su tafi da dabbobin su yi wata idan sun je sun samu wuri mai dausayi da ciyawa sai su yada zango a wajen su yi bukokin su ina su zauna wata ɗaya wata biyu wata hudu ko biyar da zaran kuma wannan ciyawar ta riga ta tsare su kuma dama suna da labarin yanzu a na kuma ciyawa take a wuri kaza sai su sake haɗa kansu su yi tafiya su zuwa inda wanta take wato kamar yadda bararo ko fulani suke a yankunan mu na afirka wanda daga nan gurin wani sai ya tashi sai ya tafi mali cikin fulanin mu wani ya taso tun daga kamaru ya je har burkina faso wani ya wuce har mali wani ya wuce har senegal saboda yawon bin ciyawa kawai wannan su ne su ba a wuri guda suke a zaune ba galibin larabawa a lokacin jahiliya a haka suke li'annahum ya'ishuna ala ma tuntijuhu an'amuhum dan su suna rayuwa ne kan abin da dabbobin su suke hayayyafa kawai kiwo shine abincin su idan dabba dabbobi sun yawaita a samu wani kaso a sayar a yi waɗansu bukatun kuma a ci gaba da kiwon sauran fa ya'kuluna min luhumiha sukan yanka dabbobin su ci daga naman su wa mimma tukhrijuhu duru'uha kuma sukan sha daga abinda nonan dabbobin ya fitar ad-dar'u hantsa kenan ko kuma wato asalin nonan ba abin da yake fitowa daga cikin nonan ba nonan shine ad-dar'u an gane ko jam'in sa shine me ad-duru idan guda ɗaya ne ad-dar'u idan da yawa الضروع ina fata an fahimta asalin nonon dabba din kenan ko ka ce hantsa ta dabba kenan amma abin da ke fitowa to shine zai zama nono din ko mu ce allaban ko mu ce alhalim gurgudan yadda aka sarrafa shi wannan nuna mace kenan na dan adam shine za a ce asadiyu amma na dabba sai a ce abbaru ba a cewa asadiyu an fahimta ko mace bil adama ita ce na ta za a ce asadiyu shin mace kaɗai ko kuma har da namiji waɗansu larabawan da na mace da namiji duk ana kiransa as-sabiyu jam'insa as-sudiyu waɗansu kuma a sukan ɗauka na mace ne kawai ake kiransa da wannan amma a asalin larabci mace da namiji in dai bil adama ne duk ana kiransa as-sabiyu amma na babba shine ad-dar'u ina fata kun fahimta wa mimma tukhrijuhu duru'uha wa yalbasuna min aswafiha kuma sukan sanya tufafi ne min aswafiha daga gashin dabbobi din wa shi'ariha wa aubariha wato akwai banci tsakanin al-aswaf da al-ash'ar da al-aubar aswaf wato gashi na tumaki kenan ash'ar na shanu aubar na raƙuma kowanne gashi ne amma ka gani an bambanta su ko da alkur'ani ma haka kawo su wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi Allah ya goranta wa mutane wannan ni'imar to kawo ko a yau ana sarrafa gashi dinin ta hanyar manya-manyan kamfanonin duniya a yi abubuwa da dama da shi gashin tumaki da na awaki ya zama aswa jam'i ne kalma ta guda ɗaya sai a ce asuf asufu ɗaya kenan da yawansa aswa ash'ar ash'ar jam'in sa ash'ar aubar alwabar shine mafrad din jam'in sa aubar wa kanu yahtakiruna sana'a su irin wannan sun tsani sana'a ko kira ko kafinta ko wai sun tsani irin wannan su dai kiwo kawai wa yata'assabuna liqabilati kuma suna goyon bayan kabila goyon baya na gaba daya zalimatan aw mazluma sawan kabilar ta yi zalunci ko an zalunce su su dai suna tare da ita akwai irin wannan haka suke inda dan uwansa ya jawo fada shikenan za a yi ne ba tare da an san me ya sababin da ya jawo ba shi ke da gaskiya ko baya da gaskiya سيتمي وكان وكانت المرأة الجاهلية شريفة مخلصة للرجل في حياته تساعده في حاضرته أو بعد بيته وتتمتع باكرامهم حتى لقد اشتهرت بعض النساء في الجاهليه كالراي السديد yace mace a lokacin jahiliya sharikatan mukhlisatan lirajul takan zanto abokiyar zama mai ikhlasi ga mijinta fi hayatihi cikin rayuwarsa fi hadiratihi aw badiyatihi a zaman sa na birni ko a zaman sa na kauye wa tatamatta'u bi ikrabihi kuma takan ci gajiyar girmamawar da mijin ke mata wato miji na girmama matarsa din hatta laqad shahar ba'd an-nisa'i fil jahiliya har ma waɗansu mata sun shahara a lokacin jahiliya bin ra'ayi sadid da ra'ayi wanda yake na daidai shine as-sadid wa qulu qawlan sadida wa nusiba ونسب بعض الم- بعض ملوك العرب الى امهاتهم كعمرو بن منذر والمنذر بن ماء السماء wato kaga har waɗansu daga cikin shahararrun wato la- sarakunan su an danganta su zuwa ga iyayensu mata a madadin a danganta su zuwa ga iyayensu maza sai aka danganta su zuwa ga wato ainihin mata ka amr ibn hind kamar amr ibn hind kaga hind dan ai mahaifiyar ba ambaci babansa ba wal munzir ibn ma'is sama ma'us sama din sunan mahaifiyarsa ne shi ma. an gane ko to amma fa wannan ba ba ba shine at-tabi'ul am nasu ba da yawan su sun fi jingina kansu zuwa ga mazaje sama da mataye har ma wani din duk yadda mahaifiyarka ta kai ga asali in mahaifin mutum baya da asali to sai ya zanto a ba ya ya sami cikas ha kuma duk yadda wani kuma wani kuma kishiyar haka duk yadda mahaifinsa ya kai ga asali in mahaifiyarsa ba ta da asali um, sai ka samu cewa ya samu abin da za a zarge shi da shi yana daga cikin abin da suka rika zar- zargan um, gashi nan da suna antara ibn shaddad al-abasi cewa ai shi asalin babansa an yarda babban mutum ne shahararre ne amma mahaifiyarsa ai baiwa ce aka rika zarginsa da wannan shi kuma ya rinka cewa to ai menene ai budin ga baiwa na yarda wajen uba wannan zan iya alfahari da shi a ko'ina na kasan da nake da shi a wajen uwa kuma takobi na takarin da shi yace inni mur'un min khayri abasin mansiba shatari wa ahmi sa'iri bil munsili wa idha al katibatu ahjamat wa talahadat ulfitu khayran min mu'ammin mukhwali yace na ni dai kowa ya san tojin uba a cikin kabilar abas ba iri na wannan bangare ɗaya kenan rabin wa ahmi sa'iri bil munsili ɗaya rabin kuma na kare shi da takobi na wa zal katibatu ahjamat wa talahazat idan rundunar yaƙi suka fuskanci juna kowa ya tsaya cikin tsoro da firgici to a wannan lokacin ne za a samu ni nayi gaba ulfitu khairan min mu'ammin makum to a takaice dai tabi'ul am nasu kenan amma dai gaskiya kan da yawan su suna girman mace kuma abin da ke sa ma girman mace a cikin su yasa ba wanda zai yi wata kasida cikin sahibul mu- ashabul mu'allaqat fa sai ya bude da maganar mace ibnu qayyim sai da ya bude da maganar mace kifa nafsi min zikra habibin wa man zikri bi sukdil liwa hawla ad-dukhuli ko bayna ad-dukhuli fa hawmali fatudiha fal makarati lam ya'furatuha liman zikra min janubin wa shamali ila akhirih haka farfatu bin al'aud li qawlata atlalun taluhu ka baqil wajhi fi zahir al yadi wa kaza wa kaza wa kaza kaza ila akhirih kowa sai da ya fara magana da mace da atlal da asar da sauransu wannan na nuna abin da su kenan sai kuma yace ne
وكانت لعرب الجاهلية أخلاق كريمة سمم الإسلام مكارمها وأيدها ولهم أخلاق ذميمة أنكرها الإسلام وعمل على محوها daga cikin a laraba suna da ɗabi'u masu kyau da a lokacin jahiliya wanda irin su musulunci sai ya kammala su ya ƙara waɗansu ɗoriya akan wanda suke da shi a da wa ayyada ha ya ƙarfafe su walahum aqlaqun zamima kuma suna da waɗansu ɗabi'u marasa kyau an karaha islam musulunci ya inkarin su bai kyale su akan haka ba wa amila ala mahwiha musulunci kuma ya tsaya wajen goge da shafe irin wannan munanan ɗabi'u
فمن أخلاقهم الكريمة الصدق والوفاء والندى وحماية الدماغ ومنها الجرأة والشجاعة والعفاف واحترام الجار yana daga cikin ɗabi'unsu manya na gari a sidiku gaskiya yawancinsu sukan yi ƙoƙari su faɗi gaskiya ba sa yin ƙarya suna ganin ƙarya abin aibi ne a hikaito maka za ku fahimci wannan ko cikin hadisin abu sufyan lokacin da ya je wurin sarkin sham ana ta tambayarsa game da annabi yace wallahi ba dan ina jin tsoro an yi asiru alayya kaziban kar a hikaito na taɓa yin ƙarya ba da na yi wa annabi ƙarya da su lokacin bai musulunta ba amma duk abin da ya faɗa game da annabi hakikanin gaskiyar da ya sani ne alwafa haka cika alƙawali a wurin su saba alƙawali aibi ne annajda taimako da zaran an nemi agajin mutum ya kai farmaki dan ya je ya je kai tafuka wannan yake cewa wa karri idza nada al-mudafu muhanniban ka sayyid al-ghaba nabahatahu al-mutawarridi daga cikin abubuwan da ke alfahari da ke yace kai farmaki lokacin da wanda aka zalunta ya yi raki yace ina mai agaji yace sai ka ganni kaman zakanyar cikin daji an firgitar da ita a taso haka a wannan annajida kenan wato kai farmaki wa himayatul zimari tsare iyaka idan sun ce tsare iyaka in iyakar gona ce in iyakar fuloti ce ba wanda ya sai ƙetara ma ita wannan yana daga cikin abin da suke alfahari da shi wa min hal jur'a akwai taularewa wa shaja'a da jarunta wal afaf kame kai da yawan su ga ta a lokacin jahiliya amma ba ka yin zina akwai masu yin zina tatattu yan banza an san su al da sauransu amma akwai wanda suke cewa ba ita soyayya abin da yake wargaza ta shine jima'i a ɗabi'arsu suke cewa al'ubbu iza wafi a batan da sauran masoyi ya sadu da yake soyayya suka ce soyayya ta lalace wasu da kai ta so kai ta so akwai kuma wanda kawai zai takhayyulin mace a cikin su a cikin zuciyarsa ga ta mai sufa kaza mai sufa kaza kawai sai ya dauka kamar ga ta ma an same ta sai ya ci gaba da mata waka ko babu ita kamar al'asha da yake ta waddi hurairata inna rakaba murtahilun wa hal tutiqu wada'an ayyuhar rajulu غراء فرعاء مسكول أواردها تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوهل كأن مشيتها من بيت جارتها مر الصحابة لا ريس سكت واتيس ولا هريرة لا ما هو سنتبع بدي كيف وقتها جاهلية دي كده واحترام الجار ده كما وتجرم ما مخص ما قال متى أنا نقول wannan bangare kenan na waɗansu bangarori na su masu kyau da suke da shi a lokacin jahiliya amma idan aka zo bangaren tsayar kuma za ku ji da yawa azzimar shine iyaka azzimar himayatu zimar tsare iyaka
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan da haduwa a wannan darasin namu na nahau da kuma adab da a yau wannan safiya ta asabar tara tara kenan ga wata ko tara ga wata sai da wata sha daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta da da ɗaya kenan sha daya ga watan daya shekara ta dubu biyu da uku miladiya wannan kuma shi ne darasi na goma sha shida darasi da muka yi na karshe a yana muka tsaya ya bata nan farka ya ga a abin da muka yi na kai wanda daga ciwo muka gaba ba wanda ya ba muka ce alamatun nan na da kuma sabon littafin ya ba da na da su da na wani da wani su ba su wanda karanta mu na su ke koya sabon
قال المسلم رحمه الله نيابة العدل عن الفتحة قال وأما العدل فتكون علامة للنفس في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك
واقول قد عرفت فيما سبق فيما سبق الاسماء الخمسه وشرط اعرابها بالواو رفعا والالف نصبا والياء جرا والان نخبرك بان العلامه الداله على ان فعل هذه الكلمات منصوبه وجود الالف في اخرها نحو اقترب اباك واذكر اخاك وزور حماك ونقل فاك لا تحترم بالمال المال وكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به وعلامة نفسه الألف نيابة عن الفتحة وكل منها مضاف وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه وليس بالألف موجود تدور فيه عن الفتحة وهذا الموضع
نعم وأما الألف تكون علامة الفتنة في أغلب في الأسماء الخمسة. أنا بس كده دلوقتي أنا كتاب أقوم بجد خير العلم جوائز وأما الألف فتكون علامة للنفس في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك wato abin za mu tashi kanta yau inda abin ta kan zanto a madadin fata an gane ku wato a samu kalma hukuncin su shine annasu kuma ba ta iya karɓan fata sai a ba ta alif a madadin fata shine ce wa ammal alif fa takuna alamatan lin nafs ita alif takan zanto alama ta nasaba in asma'il khamsa a cikin abin da ake kira al asma'ul khamsa wanda mun yi a baya nahu kamar fadin ka ra'aitu abaka wa akaka kaga ra'aitu fi'il wa fa'il abaka maf'ul bihi mansub وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وأخاك معطوف على أباك والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه رفعا ونصبا وجرا فإذا كان المعطوف عليه منصوبا فلا بد أن يكون المعطوف كذلك منصوبا وأقول dan garbi sai in ce kada a rasta shi ma sababa ka riga ka sani a abin da ya wuce baya al'asma al-khamsa abin da ke kira al'asma al-khamsa wa in li iradun su bil wawi da yake mutu da iradi da wawi an gane ko rafa'an a lokacin da ya kamata da samu rufa wal alif da kuma yadda za a yi musu nasaba da alif nasban wato wurin da ya kamata su samu nasabar waliya da kuma inda za a yi musu wato ainihin lirabi da ya jarran fi halatin jarri والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها. أي سواء أبن الله مثيلا دامك مباك لا باري فيه. كذلك alamar da ke nuna cewa waɗannan kalmomi na abun da akun da hamun da bamun da zumanin waɗannan kalmomi guda biyar abin da ke nuna cewa kowace su ita mansuba ce wujudul alif fi akhiriha sabuwar alif a ƙarshen ta an gane ko da zaran ka samu alif a ƙarshen ta to wannan ya nuna wannan kalmar ta zama wato ainihin mai kenan منصوبة نحو كمرك في على ربي احترم أباك lokacin da kake da abokin zancenka ihdarin a baka ka girmama mahaifinka kaga ihdarin wato fi'il al-amr fa'iluhu damirun mustatirun wujuban tadriruhu anta a baka sai zan so shine mafulan wa alamatu nafsihi al-alif نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة هكذا كتب انصر أخاك وتكتب كتاب وانك لفظ انصر فعل الأمر فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره anta أخاك سيدا تسوى وتؤلفه حين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة haka idan ka ce da mace zuri hamaki zuri hamaki ziyarci dan uwan miji domin alhamu ko alhamu shi ne dan uwan miji a karibin dauki ahadu a karibin dauki ki ziyarci dan uwan miji kaga na fazin zuri fi'il wa fa'il zai zanto hamaki shi ne makola biyu manko wa alamatu na sun ali haka idan ka ce da abokin zancenka nazis faka wato ka tsaftace bakinka haka idan ka ce wala tahtarim zalmani limani kar ka girmama mai kudi dan kudinsa sai dai ka girmama shi dan imaninsa ko aikinsa na gari ko ɗabi'arsa ko halayyarsa amma ba wai kawai don dukiyarsa ba yace fa kullum min abaka wa akhaka wa hamaka wa baka wa zalmali fi hadhihi al-amthilati wa nahwiha a cikin dukkan waɗannan misalan da ire-iren su mansu kowane mansu ya nan waka a fiha maf'ula bi domin ko da ya zama maf'ula maf'ula bi shi ne wanda ake ke auka a kansa wa ala mutanaffi al-alifu niyabatan an al-fatha wa kullu minha mudaf ko da cikin ko mudaf domin dama mun ce yana daga cikin sharaddan wato waɗannan al'asma'ul hamsa wato da irabin da ake musu cewa in za a yi musu a rufa ta hanyar kawo wawun ya bata alif bamma ko a yi musu nasaba ta hanyar kawo alif ya bata alif fatha ko kuma a kawo ya'un ya bata anal kasara fi halatin jarbi akan yi wata na da yarabun ne idan sun cikin zarafta guda hudu jarabi da farko su zanto mukabbara idan yi su tasiru su cikin ko jarabi na biyu kuma su zanto mukurabai domin da zara an yi musu tasniya ko jan da sun fita daga wannan ba jarabi na uku a nizama dole a yi nizama jarabi na hudu nizama din ta zanto da jirgin وشرط ذلك إراد أن يضمن لا للياء كجاء أخو أبيك دون به معنى شرط من الإراد أن يضمن إلى أيموت إضافة لا للياء أمام ذوق ياء متكلم كما جاء أبي تقول على ملك جاء في ماضي أبي فاعل مرفوع إذا كنت مقدرة على آخره منع من ظهورها في جدار المحل وحركة المنافقة أبدا بسأل أي سؤال منها كما رد في هذه بالله كبر الخطاب الجراسية في هذه الكلمة منع من ظهورها في جدار المحل في حركة المنافقة أنا من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا مضاف أكبر من ذلك القرآن بعد أخوة مضاف أكبر من أكبر من ومن السبب أظن الجبال الأحبار قبل ما أبو الحق مساجد حماجي هذا أظن الجبال والمال وطبع المال حسن لا تنزل إلا المال وطبع المال وتجري إلى تتكلم بهذا يحتاج فيه الأمر مبني على الحكم لا يحل له من الإعراب وظاهره ضمير متصل وجوبا تدعيه أنت آباك آباك مقولة للمنصوب وعلى متفكر الألف نيابة عن الأحكام من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكراف مبني على الفتح مضاف إليه في محل مبني على الفتح في محل تحت لأنه مضاف وهذا حد مسموع بالرواية ما هذا الفتح وليس لأن مورد الحدود في الفتح سوى هذا الفتح فهو ولي أدوية الفاتحة من النحو والتعريف في الرواية باب الأسماء الخمسة الصحيح تأتي الألف نيابة عن الفتح ولا تأتي نيابة عن الفتح إلا في أهل القول الفتح. يا غرب أبو عيسى. لا يوجد من يحفظ يقول الجديد. يا رب كم في موضوع. ya riga ya riga ya zara shi hikimar da gebe ne ya da suka ba wannan babu abin da zai tattauna a kai a ina ne fataha take zuwa a ina ne wato kasar take zuwa kamar da fataha إذ وأما الكثرة فتكون علامة للمسجد في جمع المؤنث الثاني. واما الكثره فتكون علامه للنفس في جمع النفس الثاني والكثره تكون مددين تكن زوج كما علامه كان سبقا اما تكن الجنه اذا لم يكن الثالث تجد المغرب
وتسمي نماذج وتتساوى جمع المؤنث سواء نمذا يكون ماتا إذا أنت جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم dalilin sanya wa jam'in suna salim shi ne da annahu da dama min tabiri fi mufradi wato a cikin mufradin kalmar ba a samu canji ba kawai kari a an gane ku kamar ba ta ya tun ba ta ya tun ina fata ku muslimun muslimuna kaga kari kawai a cikin kasar da yankin bar masa aka ɗauke shi yadda suke ta aka ƙara wawan da nunin sai ya zama jin kamar haka fata kun asalin kalmar haka take kawai sai aka ƙara alifun da ta'un sai ta zama jin har da wanda lokacin za a ƙara alifun da ta'un za a cire wannan alamar ta ne ta ɗin ta domin lokacin da kake fata kun a yi ta'un da ko ba ga wannan ta zama alamar ta duniya ba su cikin asalin kalma da haka nan da kuma san islamu da ta zo sai ka yi fata ya fata ya daga asalin kalmar daga nan da tsaya ina ga ba su wannan adadin adadin ba da haka da ta zo nan wurin da ta tsara fata ya wannan adadin da asalinsa mun kalmar ne an yi asalin ko ya wuce asalin wannan alif yana fata mun da haka lokacin da zaka yi yana nan sai ya tafi da alif zami ya zama ya me ta kara a cikin kalmar yanzu alif da ta wato wannan sabon da dama ba ta cikin asalin kalma da yana alamatin da ne wato kamar yadda kalmar muzakkar salim ake kara yawon da nunin a ƙarshe cikin mufradi cikin asalin mufradi ba tare da an kawo masa canji ba da ta'un a ƙarshe a cikin asalin mufradi ba tare da an canja wani komai ba babu wani canji sabanin jan mutu kashe su shi wannan an hargitsa shi an fitar da shi daga asalin mufradi domin lokacin da kake fata ba saurayi guda ɗaya ba idan ka zo jan su kashe ya ba na jin da za a zo da ni ya kaga a nan gudun fatan a nan gudun asalin fatan mai daraja asalin fatan mai daraja fata da daraja to lokacin da kuma zai ke zama da zai asalin fatan da daraja fata lokacin da kuma zai ke zama da zai shi ne takfir din ma'ana ka daddasa mafura'i ba yadda aka saba gani amma asalin musulmi lokacin da ka rubuta musulmi kaga da kazo dan da kai asalin muslim din da gadi ne sama ko me ka kara wawo da su yasa shi ke masa asali saboda me kalima ila abu kurabi ilin mufrad sun sa ba abin da ya same kawai kari a kan kan shi kuma takfir wato lam yaslam ila abu kurabi ilin mufrad sun sa ne kuma da ba sai da aka yi fitar da tafi tafi canza wani wasali daga wani wasali ko kara wani harafi ko rigewa ko gogewa ko mai da ina fata mai to yasa ake kiran irin wannan dafin alfahari da wani ya so na mazaje ne ko kuma na mata ne na maza ne jam'ul muzakkar salih ne na mata ne jam'ul muannas misali sai ce wa umar kasan ku takuna alamatar da nasan su yi jami'ar mu'annas isra'il wa aqulu abinda nake cewa shine kada arabta fi ma sabaqa jam'al mu'annas isra'il abin da yake bayan ka riga ka san da yake kira jam'al mu'annas isra'il wal ana nusiruka annahu yumsiduka annan zamu baka labarin
أو سيئ يذكر سيئ يذكر أن تتقي الله على نفسها بالجمع كما وجد الأنبياء والأنزل المنصوبين يوجد الكثرة كما وجد والكثرة إلى سيئات نحو من الفتيات المهذبات يدركن المجد إن الفتيات لديهم ماذا المهذبات والأنبياء يجيئون للقوم الظلال فمن المهذب يولى أكاحاته أفحنا يجبون أنا أبقى يا رب دعوة إلى المهذب بدأ مثلا ترجع خلاص تدرك من المسجد لا تحب لا تحب وانا كان مهم به الى عمل ما هو سوف يقوم فكل من الفتيات والمحسبات لكن من تكلم عن الفتيات المحسبات فهو غير له هذا مثال كل جمع عندك يكون ثاني وهما منصوبان مكون لشيء منصوب لكون الاول اسما يسمى ثم الفتيات اسم من الجنه ثم جنب قائمه ايضا منصوب والثاني لا احد المنصوب يقبل المحسبات لا احد من الفتيات kada dukkan na aka wani zama ya ɗauki kunshin marko mata ce ba na kamar duko ruwa ko taka wala mata nasi mai kasar alama da cewa ruwa su ne kasar da aka samu a kai ne ya rashin alfata mazu a madadin kasar inna alfata ya ci wata kada inna har su sauki su wani makuliyar alfata alfata ya ci yadda inna mansubun bin kasar Allah المحسبات لعب بالفتيات كما منظوم بالكثرة لأنه لغو عن الفتاة يدركنا المجد ولم يقعد إلى الدخول وليس بكثرة موضوع تنوعيه عن الفتح في هذا الموضوع موضع والباب هو الولي لكثرة تنظر عمل الفتح ربا ولا الفتح كبرة تنظر عمل الانتهاء ولا الفتح وقالوا كثرة عمل الفتح الشيء لو المعلم na da wannan ma a ce da yake bayar da sai ka biya da wanda ya karatu da